بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta baricen alhamis a ɗaya ga wata ne an ga watan kuwa? tara ga watan mai shiga ta 2024 a wannan majalisi namu na kitabun tauhid na muhammad ibn abdulwahab idan ba manta ba wancan sati mun fara magana akan wato waɗannan mala'ikun guda biyu haruta da maruta insha Allah yau abinda zamu tattauna zamu yi kokari mu karkare ko da dai ba zai ba zamu iya faɗa komai da komai ba amma dai muna son insha Allah yau dai a karkare idan mu cika da karatu a cikin littafi karar baganan ti tsawo zamu tattauna akan wai me aka sakar ma shi wannan Haruta da Maruta sannan kuma ubangiji yana saukar da sihiri ne sannan kuma wato Babila inda anan aka sami waɗannan mala'iku guda biyu shin akwai wani ingancin cewa an roto daga manzan Allah babila waje ne waje ne da aka tsine ma wajen don haka bai halatta ibada a wajen ba wannan da shi ne za mu karkare insha Allah a dan bayanan da zami maganar farko shi ne maganar da na fara cewa wanda aka sukar masu haruta da marutan nan mun yi magana a baya cewa wato maganan waɗannan na sihiri bai da alaƙa da laifin da suka yi laifin da suka yi ba magana ne na sihiri ba duk idan an ji adubar sauran ruwayoyi ba inda ake magana cewa harutu da marutu sun yi sihiri abinda ake magana shine dai sun mala'iku sun yi wa 'yan adam kushe sai allah ta'ala ya jefa musu kalubale sai suka zaɓa harutu da marutu a matsayin ko sa ci jarabawa ba su jarabawa ba daga nan kuma allah ta'ala sai ya ba su zaɓi su zaɓi wato azaban duniya ko lahira suka zaɓi azaban duniya saboda sun san abin da za su je su da suka je lahira saboda haka suka ga sun zaɓi wato azaba ta ta duniya Allah ta'ala kuma sai ya azabtar da su wanda wannan kaga zai zama kafara a zunubin da suka yi a nan ba inda aka yi magana cewa wato sun sun yi sun yi ma 'yan adam zalunci ba kuma inda aka yi magana cewa sun yi sihiri abinda kawai aka faɗa shi ne su a karar kansu ne su sa amma Allah ta'ala Allah ta'ala kuma ya ɗauki mataki akan haka to Allah ta'ala a Qur'ani cewa ma unzila 'ala al-malakai ne babila haruta wa maruta malamai suke sabani akan wai meye wannan gaba ta aya take magana wa ma unzila 'ala al-malakai ne bi babila haruta wa maruta wanda in muka kaza bayani za ku ga wato babu wani babu wani wato wani abu wani abu a cikin wannan kisar da aka faɗa wanda yake kawo kushe mala'iku su waɗannan mala'iku kamar yadda za mu zo mu ji abinda ake nema danganta su da shi na sihiri to abin ba haka yake ba sai dai yana buƙatar sai an maka bayani sannan ka fahimci asalin me ya faru sannan kuma Allah ta'ala yana nan akan sunnarsa da muka san shi da ita cewa Allah ta'ala baya umarni da alfasha haka nan Allah ta'ala ba zai zo ya saukar da sihiri a ban ƙasa ba bayan sihiri mun san alfasha ne ba sihiri mun san wato wani bangare na na yin kafirci Allah ta'ala ba ya umarni da kafirci ba kuma ya umarni da shirka ba kuma ya umarni da alfasha kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ta'ala yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu safsafaha manzo Allah yake cewa Allah ta'ala wato yana son wato dabi'u na girma dabi'u masu kyau amma kuma shi baya son wato dabi'u masu masu karanta dabi'u na kaskanci to shi a kansa yana son wato ɗabi'u maɗaukaka ba bayansa to ina ga shi haka shi ma ba zai yi wani abin da yake sufa a cikin sufofinsa ya zama a cikin sufarsa akwai wani abin da yake da kaskanta ba a game da tafsirin wannan aya wa ma'u zila alal malakai da ibabila haruta wa maruta malamai sun yi fassara ma wannan ma wa ma'un zila sun yi fassara ma wannan ma din wato fassara guda biyu fasaran farko shine cewa wa ma uzila alal malakaini fa kawma ba a saukar ma waɗannan mala'iku sihiri ba bi babila wanda suke babila wanda su ne haruta wa maruta suka ce lam yuzil alaihim as-sihr ba a saukar musu lam yuzil alaihim as-sihra ba a saukar musu da wannan sihiri din ba sai dai wannan fasara ina ka dauke ta haka to inda nan gaban ayan ta tsaya da shi kenan amma a gaba can akwai wasu amanganu da zai biyo baya wanda in aka dauki wannan fasarar a haka to zai zama akwai wato iskali ba karami ba akwai abubuwa da yawa ta fuskar irabi ta fuskar larabci da za a sami matsala kwarai da gaske zai zama wato maganar bata cika ba zai zama maganar babu fasaha kuma kun san babu maganar da ta kai maganar ubangiji fasaha akwai ruwaya da abdurrahman arrazi ke ruwaitowa da shi da ibn jira qabari a tafsirinsu suna ruwaitowa daga muhammad ibn sa'ad ibn atiyya shi kuma daga babansa daga kakansa daga wato baffansa kawunsa shi kuma kawun nasu ke cewa haddathani abi babana ya bani hadisi an abihi daga babansa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas a gami da faɗin Allah ta'ala wa ma unzila ala malakai da abdullahi dan abbas ce lam yunzila Allahu sihra Allah bai saukar da sihiri ba yana sai cewa ma din da aka faɗa shine ai ma anzala Allahu sihra lam yunzila Allahu as-sihra wannan shine fasarar da abdullahi dan abbas ake ruwatowa yayi sai dai sanadin nan da muka faɗa yanzu sanadi ne wanda bai inganta ba sanadi ne wanda ya zama wato akwai jeren giyar masu rauni da waɗanda ba san su wasu waye ba ba ma ɗaya ba biyu ba ya zama musassalin bil majahili wa du'afa saboda isnadi irin wannan isnadi ne matacce wajen malamai na hadisi ba za a yi amfani wannan hadisi ba shi kanshi Muhammad ibn Sa'ad al-Aufi tarjama shi yana da tarjama shi malamin su al-Qabri malamin su Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi yana tarjama al-Ansar yana tarjama tarihul Islam na al-Zahabi sun ce ya rasu 276 amma kuma maganan adalansa banga inda wani wanda ya magana akan adalcinsa ba to sannan kuma idan ka je ka duba babansa shi sa'ad ibn atiya ba san kowa shi ba idan ka kara wato kawunsa shi ma ba san kowa shi ba sannan baban baban kawun nasa shi ma ba san kowa shi ba to kaga wannan zai sa ka fahimci wato ko ba san kowa shi ko kuma da'ifi ne kaga wannan yana zai sa ka fahimci wato wannan isnadi ba zai zama wani wani hujja ba sannan wanda yake ruwayan wannan ruwaya daga daga Abdullahi dan Abbas shine Atiya ibn Sa'd al-Aufi Atiya ibn Sa'd al-Aufi shi kashi wato mai rauni ne shi kakansu kenan kakansu na can na kusa ko ce kakansu na can karshe a shi kashi mai rauni ne sannan kuma yana da tajilisanci yayin da wani lokaci ka rawaito ruwaya daga al-Kalbi sai sai je ya kawo wato ya kawo wani kunyar sa yace Abu Sa'id ba zai ci kira sunan Kalbin ruƙuru ba sai ce haddathani Abu Sa'id to kaga Abu Sa'id shi alkalmi kuma makareci ne to wanda ke irin wanda kaga watakila ma makarecin ne a tsakiya watakila ma kalbin ne a tsakiya yaje cire shi yake cewa Abdullahi dan Abbas ya faɗa shi sa malamai da yawa suka ce wannan silsila din wannan salsala din ta da ake rubuta daga Abdullahi dan Abbas tafsirin da aka rubuta da wannan isnadi tafsiri ne batacce tafsiri ne sarayayye ya sani ya saraya da aka babu yadda za a yi amfani da wannan magana ta da ake rubuta a wajen Abdullahi dan Abbas to kaga dai wannan bai inganta daga Abdullahi dan Abbas ba cewa ya ce wa ba uzila ala malakai ne babila haruta wa maruta a ce shine ana nufin wa lam yunzilillahu sihra Allah bai saka da sihiri ba a sai abin da ake rawaitowa daga wato Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran ar-Rayahi wanda yake rawaitowa shine wato Abu Ja'far ar-Razi Isa ibn Mahan daga Rabi' ibn Anas al-Khurasani daga shi Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran ar-Rayahi yake cewa lam yuzil alaihi masihira Allah ta'ala bai saukar masa da sihiri ba wannan ruwaya tana cikin tafsiri na ar-razi tana cikin tafsiri kuma na wato ibn jarir al-tabari da wasun su kuma wannan sanadin ya inganta zuwa ga shi wannan malami abu abu al-ali daga cikin malaman tabi'ai ne shi ya inganta ya ce lam yuzil alaihi masihira Allah ta'ala bai saukar musu da sihiri ba yaqulu Allah yana cewa ne aliman imana ku koya mutane imani wal kufra kuma ku nuna musu meye kafirci meye imani fasihiru kuma ka gaya muku gaya musu cewa shi sihiri min al kufri shi daga kafirci ne fa ku masu wannan malaku guda biyu yanhayani anhu ashaddan ashaddan nahi suna hana mutane yin wato sihiri din mafi tsananin hali amma kaga dai anan wannan bangare na karshen ayan ba amurin matsala da ita dama wannan duk da mu da shi abin da ya faɗa mun ittifaki amma bangare na farko shine ake da ta cewa akai inda ya cewa wa ma unzila ala almalakaini ma'anar shi ne lam yunzil ala almalakaini Allah ta'ala bai sakar mana mala'iku wannan wannan sihiri din ba wasu malamai sun kokarin su ce wannan lam yunzil alaihi masihir da ya fada wannan yana yin bayani ne ko yana fassara wannan ma din ce to amma dai wannan ba dole ne ya zama yana fassara wannan ma'anin ba musamman in ka duba abin da ya faɗa a gaba ai bai inkari bai musanta cewa su ma an saka musu wani abu ba shi da cewa yi ba a saka musu da sihiri ba to cewa ko ba a saka musu sihiri ba ya ko ba a saka musu wani abu ba eh shi sa yake cewa ai Allah ya ce musu ne allima al-iman wal kufra kaga shi a wato abul aliya anan ba wata kila ba ya faina kore wai wannan ma ta zama wai ma ce nafiya ba ma wacce take ta korewa a'a shi yana maka mana bayanin cewa ne sihiri dai ba shi aka sakar musu ba cewa kawai shi yayi alliman imani Allah ta'ala ce musu yayi alliman imani wal kufra ku bambace me imani me kafirci kaga shi Allah ya ga musu wani abu to umarin ubangiji kuma aika saukarwa ne saukar musu akai saboda haka wato shi kanshi a danganta ma abul aliya wannan magana cewa yana cewa ma unzila alal malakai ma'anarsa shine ai lam yunzilillahu alaihi ma wani abu bai saukar musu ba wannan mata zama nafiya to ita kanta magana ce wacce take akwai akwai abin dubawa da ake dangata mu abul aliya wataƙila ba haka magana yake nufi ba saboda kaga dai maganan magana cewa wa ma unzila alal malakaini magana wacce wannan ma din zama nafiya tana korewa ne wai ba a saukar musu da komai ba to kaga wannan magana tana da rauni a dauki wannan ma a matsayin nafiya tana da rauni ruwaya daga abdullahi ibn abbas bata inganta ba kai tsaye ruwaya daga abu da aliya rufai ibn mihran ar-rafi shi kuma wannan ruwaya kaga tana da fuska tana da fuska ba ba a tabbaci cewa wannan shine abin da yake nufi sannan kuma wannan kaga iskari ta fuskar ruwaya kenan ta fuskar ruwaya akwai akwai wato rashin inganci duk da akwai wasu magabata da suka faɗa haka daga baya to amma ta fuskar kuma wato shi larabci madauki zubin larabci na aya kamar yadda aka sani qur'ani wa littafi ne mai fasaha duk wani fasaha mai fasaha to in yazo qur'ani zai zama ya zo magai tikewa to amma in ka duba aka ce za a dauki wannan ma din a matsayin wato nafiya ce to ana akwai za a sami matsala kwarai da gaske za a sami matsala a wajen shi tafsirin aya saboda idan ya zama in ya zama muka ce wannan ma nafiya ce wa ma unzila ala al malakaini babila haruta wa marut to wannan su malakai ne zai zama sai mu ce zama ko badal ne na malakai din harufa wa marufa na gaba haru da marufa zama wato musaya ce aka yi madadi ne kan ce musaya madadi ne na malakai ne kamar da aka ce wa ma'unzila ala malakai ne abinda ake nufi shine wa ma'unzila ala haruta wa maruta al malakai ne ba a saukar ma waɗannan ba a saukar ma haruta da maruta wannan sihirin ba su ne wannan mala'ikun nan da kuka sani ila wato an fahimci idan aka ce za a dake shi a matsayin wannan ma nafiya to wannan haruta da maruta zan badal ne na malakai ne zai zama wato kamar idan ka cire malakai ne ka kara hauta da mawata ma'ana za ta zama ta tafi daidai wanda zai shi haka zai zama to idan aka faɗa haka kuma wato kamar kana cewa to ba abin da aka saukar musu kenan to kuma me magana cewa wa yu'allima ni min ahadin ta ya qula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ya me me yasa suka faɗa cewa ba abin da suke koya ma kowa ba za su koya ma kowa wani abin da aka saukar musu ba ba ce suna ce masa mu fa wato jarabawa ne Allah ya saukar da mu kar kafirce to me kawo wannan magana inda Allah ta'ala anan ya bada labarin cewa sun sani suna da ilimi abinda suke koyarwa kuma har gargadi ma gashi suna yi suna yin gargadi kuma gashi ana kuma koya daga wajen su abinda ake raba tsakanin mace da namiji ga ya ce wa ta'allamu da minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi to in ba saukar musu ba to me suke koyarwa din me suke koyarwa kaga abin zai zama akwai iskali kwarai da gaske sannan kuma sannan kuma ce da aka ce wa ta'allamu min huma ma yafarriquna bihi bain al-mar'i wa zawji kaga cewa za a raba tsakanin mace da namiji ai wato sai dai wannan dole dole sai dai zama wato abuhi dole sai dai zama a siga na wani su dabaru su dabaru idan aka ce siga ne a kuru-kuru dan adam yana jira sai a zo a koya mishi wani abu baya jira saboda haka idan aka ce wa ma uzira alal malakai ana maganar ubangiji bai saukar ba to gaban aya kuma yana yana kwance wannan malin kuma ita kaga wanda zai zama wato akwai iskali kwarai da gaske wannan fuska farko kenan da malamai ke fada sai fuska na biyu shine wato malamai suke cewa ko kuma ya zama haruta da maruta anan ya zama wato madadi ne na annas Allah ta'ala ka cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra to anan sai ya zama yu'allimuna an-nasa as-sihra shine Allah ta ikar fa ma'uza al-malkani babila haruta sai ce haruta da maruta ne sai zan badal ne na nas sai zama ma walakin shayatin kafaru yu'allimuna haruta wa maruta sihira wato su shedanu su suke koya ma haruta da maruta sihiri kaga wato su shedanu su koya ma haruta da maruta su kuma haruta da maruta su koya wa mutane kaga zai ya zai ya zai ya wannan abu zai zama haka eh mu kaga in aka faɗa haka ba magana malaiku ya kwanci kuma ai yanzu da shaidanu sun koya musu ko sun koya ba wato kaga su masu sihiri da wajen harusa da maruta suke koya kuma harusa da marutan in aka ce wai sai zan badal ne na annas su waɗannan harusa da marutan su bi ne su kuma annas mutane da yawa kaga shi kanshi wannan iskali ne wanda yake wato ba zai yi a ce qur'ani ya yayi wurin wannan magana wacce take akwai tuka da wara a tare da shi ba abu na uku da malamai ke faɗa shi ne sai aka ce wato idan ko kuma ya zama wato harutar maruta ne ya zama badalli wato madadi ne na shidani Allah ta'ala ne cewa wa tabu'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru ay walakin harut wa marut kafaru to idan kace kuma walakin harut wa marut kafaru ya zama a matsayin badalli na shidani kaga nan maganar ma mala'iku bai taso ba sai dai a ɗauki abin da kamar ibn hazm zahiri ke faɗa cewa waɗannan hausa da barusa ƙabila ce ta aljanu ƙabila ce ta aljanu Allah ta'ala ke ba da labari to idan ƙabila ce ta aljanu kaga wannan ya zama jandi to amma me ya kai sa aka ji can gaba aka ce wata allamu da minhu ma su biyu ma yi fara kubi na bihi bayan mar'i wa zaujihi ai da sai a faɗa haka ko fa ta'allamu da minhu ma wa ma yu'allimani aka ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula ina ma na hannun fitratun falatakfur kuma yi alima ne su biyun wannan tasniya ce su kaga me ya kawo wannan magana saboda kaga sha malamai ibn jara kwamari yake cewa in aka ce za a ɗauki wannan ma'ana a matsayin ta nafiya ce to fa qur'anin a gaba can zai zama ya kwance kuma to kaga wannan ba zai yi a ce ubangiji ya irin wannan magana wacce take ba ta da fasaha ba shi sa malamai yake cewa to kaga wannan ba zai yi ya zama a wannan shine abin da ubangiji yake nufi ba bai zama ma ana magana wai ba a saukar musu da komai ba a'a ka aje ji a duba an sako sauran abin ko da dai ba shine sihirin da mu muke kira sihiri na shidanu ba amma dai an sako sauran abu wanda wataƙila an fahimci wannan wato kwance-kwance da shi su malamai ke yi wannan shine abin da kusan malamai da yawa irin su irin jahil a kabari shine kawo waɗannan wato iskalin da yawa da ke cikin waɗannan bangaru da wasu daga cikin malamai suka yi kuma dama ta fuskar waya kun ga akwai matsala ba ta tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba sannan abin da ake dangata ma shi Abul Aliya to shi kanshi akwai fuska ba dole ya zama wani abu yake nufi ba a maganar da ya fi inganci shine wata wannan ma tana ma'anata allabi shi ne abinda wa ma'un zila alal malakai da abinda aka saukar masu waɗannan mala'iku guda biyu sai zama abinda allah ta'ala ake magana a nan shi ne su shaidanu sun bibici abinda aka saukar sun bibici abinda shaidanu ke faɗa gami da mulkin annabi suleiman suna masa ƙarya suna cewa sihiri yake yi saboda haka suka dinga dangata wasu kuma maganganu na kare da yi kamar yadda kuma suka dinga su ma bibitan abinda aka saukar wannan mala'iku guda biyu su ma suna dangata musu kare da yi suna cewa asiri suka zo suna yi kaza kaza kaza kaza su su koya mutane sihiri kaga duka da su da annabi sulaiman sun tarayya wajen kasancewan shidanu na musu ƙarya ke to wannan shine ma'anar wannan aya ai wa tabarru ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman أي على الذي ما وتبعوا الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان أي في ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل أي والذي أنزل على الملكين شين أبن أكا سكر واتو ملايكون نبو دابيو سوما شيطانون سنشك بدا بيبيا shi gudawan sun cika da bibiya abinda shekaru ke gidan gata waɗannan mala'iku na ƙarya alhali wato ƙarya suke musu ba daidai ba saboda kaga a nan sai mu zama muna da wato ma'ana guda biyu muna da ma'anan cewa akwai sihiri da shaidanu ke koyawa walakin da shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra wato koyarwa da ake nan masihirin ubangiji ma ce su kin kafirta kaga wannan muna da wannan magana sannan kuma Allah kana sai ƙara cewa wa ma unzila alal malakaini babila harut wa maruta kaga sai aka fin wannan da wannan din kaga wannan yana maka cewa wato abinda aka saukar min mala'ikun nan ba shine abinda su kuma shaidanu ke ke yadawa ba saboda al'adaf yadullu yaqtadi yaqtadi al-mughayara yana nuna wato abin nabi farko da nabi ba abu ɗaya ne na farko da nabi ba abu ɗaya ne ba saboda haka to wannan yanzu shine abin da zamu yi magana akai menene aka saukar waɗannan mala'iku guda biyu sai da dai tabbas ba shi wato sihirin sihirin da shedani ke koyarwa shi suke shi suka yi ba dan Allah ta'ala kaga anan ma ya raba yace yace wa ma unzila da sai yace ya kawo ce su ma sihirin suke yi amma da yaji can gaba kuma sai magana cewa ana wato suna koya musu abin da suke raba tsakanin namiji da matansa to wannan shine yanzu zamu zo mu magana akan menene asali abin da wannan aya take magana aya idan mu lura Allah ta'ala ya gaya mana wasu abubuwa da mala'iku ke wannan mala'iku ke yi wanda kuma a al'ada mun san a waɗannan abubuwan galibi da su dabar ake yin su wannan shi sa wato ake da ɗan iskalin cewa to wannan wani irin ilimi ne zai zama kama da sihiri to amma idan aka maka bayani insha Allah za ka fahimci wato inda inda wato gaskiyar take a nan dai abinda malamai ke faɗa shine wato su waɗannan mala'iku Allah ta'ala ya kafa su ne ya kafa su ne su koya mutane wasu abubuwa wanda suke siya koyi musu al'umma ce aka samu sihiri ya fantsama a cikinta ya zama har ana jin cewa wato ba a bambanci tsakanin sihirin da abin da ke imani ba a bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya har ana jin cewa ma shi kashi wannan sihiri fa ubangiji ne ya saukar wato yana daga cikin wani ilimi na koyayyen ilimi wanda kai in baka kai ba kai ne baka kai ba amma wata ne idan ka kai za ka iya samu kuma wanda ka gaina wannan su dabarin a hakikani shi yana da wani ilimi ne da ɓoyayye wanda yake a yake ɓoye wa mutane wataƙila mutum shi ma ga wuta ya sa ya ga wuta zai zama irin da yadda wani malamai wani matsabatan da suke yi suna cewa annabi sulman kaga yana da wani bawatinul ilmi ne yana da wani ilimi wanda yake na ɓoye wanda yake gaya mutane saboda baya san su sani baya san su samu alheri amma daga baya gashi bayan sun sami bayan an je an bankaɗo sirrinsa sai aka gano cewa wannan akwai wannan ilimi din to ha wannan sai zama ana dangata mu ubangiji ta sihiri cewa sihiri din wannan shi ubangiji ya sarkar sai dai kawai ilimi ne koyayen ilimi to wannan zai sanya ubangiji ya ya sauko da waɗannan mala'iku saboda su bayani saboda su bayani su rarraba muku sosai wato a yi urdu a gani a ga wancan ba sihiri ne wannan kuma ga asalin imani din kuma ubangiji ya ce lallai a wannan abin da za su koyar a ban ƙasa alƙawarin da ya da su shine kar su koya ma kowa wannan abin da bambanci da za su za su gaya ma mutane na bambanci tsakanin sihiri da kafircin sai sun gaya musu cewa to mu din jaraba ubangiji ya saukar da mu ubangiji ya saukar da mu ne saboda jarabta ku ya jarabta ku cewa za a raba muku tsakanin sihiri da imani yadda za ku fahimta sai an tsayar muku da hujja duk wanda kuma tare da haka an saka masa da wannan hujjar ya je kunnin wato kashi ya je wato ya ci gaba da wannan sirrin to kaga ubangiji ya riga saka masa da hujja ba yi da abin da zai zama yana da hujja wajen ubangiji to amma inda magana take shine kaga suna koyan daga wajen waɗannan mala'iku abin da suke rama tsakanin namiji da matarsa su mala'iku a wannan aya ba inda aka faɗa cewa su suke cewa sai su raba wato zai su raba wato namiji da matansa ba suna cewa fala takfur kada kafirci kaga ashe su ba suna cewa zai ka sihirin bane a a su ne suna goya wato suna koya musu wani abu na erotic abubuwa wasu abubuwa na sai ai ga yanda suke ga yanda suke sai zama sai a samu sihiri idan suka yi suka mushi aljanu kaza suka musu yanka sai aljanu su musu kaza kaga idan suka yi kaza sai su biya musu bukata wato kaga wannan wani abu ne da ake ga ake faɗa musu cewa su dan su gane shi kuma imani addu'a kawai ake yi kaza kaza kaza kaza ibada ake yi sallah ake yi a nemi ubangiji biya bukata sai ya biya bukata na alheri tun kuɗi dukkan shari kaga wannan ayi duka wani ilimi ne sai ƙara gaya musu kuma wata kar kuma ta mala'iku duk abinda aljanu za su iya zuwa da shi na wato su dabarun su ina nufin su dabarun da abin da za a yi shi a boye to mala'iku za su iya zuwa da abin da ya fi na aljanun kyau da ban kaye da ban alajabi da kuma ya zama wanda ya fi zama a sarkake saboda kaga watakila ubangiji ya ba su wani a wani khawariqul ada wani sufaratul abubuwa da ya bayyana a hannunsu dan su ga arafa mutan cewa abinda wadannan wadannan bokayen ke faɗa musu suna hulɗa da aljanu wato gajiyayyen ilimi ne da karsi amma tare da haka su kuma sai suka je abinda aka gaya musu sai suka je suka ɗauko wannan abinda aka gaya musu cewa ai kaza da kaza suke hadawa kaza da kaza suke hadawa sai suka je suka kuma ne muku taimakon waɗancan kafirai shidanu shikenan kuma sai suka ci gaba da yin sihiri din suka ci gaba da kafircin kuma suka ci gaba da raba tsakanin wato namiji mata da miji wannan shine wato abinda abinda wato wannan aya kusan a dunkule take magana a ba sani ba ko ana tare da ni eh insha Allah abinda zai sa ka fahimci cewa waɗannan mala'iku ba su waɗannan ba su wannan kafircin ba Allah ta'ala a can gaba sai yake cewa wa ma hum bidarrina su ba za su cutar da kowa ba kaga da sai a ce ma hum bidarrain su su bi ba za su cutar da kowa ba su ba da ku su kaga ba su ke wannan aikin ba kenan a can kuma aka ce wa laqad alimu ba a ce wa laqad alima ba wa laqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sai ba a ce wa laqad alima ba a can aka ce yufarriquna ba a ce yufarriqani ba ba su su bi ba a jama'an da suka koya ne suke zuwa suna amfani da abinda su mala'iku suka gaya musu wajen su raba wato a tsakanin miji da mata amma ta hanyar neman wato a taimakon aljanu wannan shi ne abin da ya faru to yanzu menene aka saukar ma waɗannan mala'iku na har da shi ake raba ake raba wa tsakanin wato mace da mijinta ya kamata a san cewa a sihiri a larabci lafazin asihir in za a tuna mun ce duk wani abin da ya zama ya zama su dabaru ya zama baka iya ganin sa ba kuma ya koyi maka ya akai akai abin to a yare larabci ya halatta ka kira wani abu sihiri a yare larabci ibaratun amma kafiya wa lafi fasabin ku kamar da muka faɗa a baya duk wani abin da aka yi ko da misali a ba sihiri ne hakikari ba amma dai da aka tashi kai baka iya ganin ya akai aka yi shi ba to a yare na ce a yare wani ya mutum ya kira shi su dabaru wannan bai laifi ba a yare kaga to akwai wannan bangaren akwai kuma bangaren cewa su kuma wato a sihiri wanda aka haramta din shine wanda mutum zai je wasu bauta mashidanu da kwankwamai su kuma kwankwaman su dauki gabarin biya masa bukatunsa to kaga wannan shine asalin sihirin da ake magana kuma shine sihirin da da malamai ke cewa duk wanda yayi kafirci to shi akwai malami da na gani ya samu zabiya a wannan babin hayar dankata mu waɗannan mala'iku sihiri shine as-suddi isma'il ibn abi karima as-suddi to amma kuma shi yana ganin kamar harutar marutan ba wai ba wai mala'iku ne ba a ina da yana ganin yana tsammanin kawai su wasu injani ne wasu wataƙila yana ganin kamar wasu azalimai ne ko na makamancin wannan ko kuma sun sa'a ma Allah ne mala'iku ne amma sun sa'a ma Allah ne da aka sun fitar kamar yadda shari'a ya fita daga daga rabar ubangiji su ma sun fita dan haka shi yake ganin cewa wannan sihirin yana daga cikin wato sabon Allah da suka yi sa kuma ubangiji musu azaba to amma wannan ra'ayi ra'ayi ne batacce kamar yadda muka faɗa wannan ra'ayi ne da babu wani wanda ya faɗa in ba shi a suddin ba saboda haka ba za a bi ta nashi ba sai malamai malaman da suka zaɓa cewa a'a nan waɗannan mala'iku sun koya musu ne a ilmance wato a ilmance sun koya musu theory na sihirin a ce ai ga yadda suke su waɗannan matsafa idan aka je aka yanka kaza sai a je ta gabas abin ne a je ta kaza a je ta kaza sannan kuma an zo karfe kaza da minti kaza ake karanta wannan waɗannan wannan sukullan sannan kuma idan an yi akwai in za a tashi yanka za a yanka ne ta kiya kaga wannan zan iya fasani a misali wannan sani zan iya gaya ma wani kai tsaye idan na faɗa ma wannan na faɗa ma wani wannan maganar ba za a ci na sihiri ba to shi ne shi a tsawon nake cewa to kaga wannan dan sun san wannan abin suka gaya musu kaga su ba aka sihiri suka yi ba to kaga shi ne in ce nake cewa a laisa fil ilmi bis sihri dan kawai mutum ya san ya san wani bangare ya san wato ilimin sihiri din ithmun wai ba laifi bane kama la ithma bi sana'ati al khamr kama yadda dan mutum ya je ya san ya ake yin giya sai an nika sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai ne zama giya wannan bai zama bai sa ya zama wato kai dai kace yayi zunubi ba wa nahta al asnami ko kuma mutum ya ce dan ya san ya san wato ya ya ake sassaka gumaka yace ai wannan ishe in ka dauko shi in kai ga yadda zai baka ga yadda zai baka in ka auna kaza ga yadda zai baka kai tsaye za a ce wannan yayi zunubi ba a wal qanabir ko kuma wato yadda ake yi wato ganga ganguna da ake yi dan mutum ya ji ya sai ya ce idan idan ka je aka yanka dabba ka samu wani wannan yana yanan da ake da ake tattale ta a sa ta awa eh tantani da ake sawa in ta bushe a sa wannan ai ganga da shi haye zaki in kai in ka dan matse zai zaki in ka in ka bude sosai ba zai zaki wannan ka san wannan ba zai sa a ce wato a kai zunubi ba wannan ilimi ne kake da shi haka zalika wal mala'ik ko kuma wani abu na wasa kawai yan sharholiya dan mutun ya san ya ake yi ba zai sa ya ce wannan ya yi zunubi ba wa inna mala'ikum mala'ik cewa laifin anan shine fi amalihi ka je ka yi da kanka wa taswiyati ko ka je ka suranta abin ka daidaita abin da hannunka kalu malaman da suka ce wannan abinda waɗannan shi abinda malakun ke yi suka ce waka zalika la ithma fil ilmi bisihir dan mutun ya sanya ake yi sihirin wanda bai sa a ce yayi laifi ba wa inna mal ithmu fil amali bi saboda laifin shine kawai mutun ya zama ya aika sihiri din wa an yadurra bihi man la yahilu darruhu bihi ko kuma je cutar da wanda bai halitta cutar da shi ba wannan shine kawai abin da yake haramu amma dan mutun ya san theory din theory ita shi gayan ilimi din wannan ba zai sa a ce yayi yayi zunubi ba to wannan kaga kaga dan idan mun dauke wannan fasara na at-tabari sai zama fadin sa da suke cewa fa inna ma na'nu fi sifatu fala takfur shine abin da suke magana a wato ka koyi wannan wannan mabari da wannan theory na sihiri din amma dai kar ka je ka aikata shi kar ka je ka aikata shi to wannan shine abin da shi kuma ibn kathir al-hafiz ibn kathir yake cewa to kaga wannan akwai iskali shi wannan ka ce mutum ya je ya koyi wasu ilimuka da sihiri amma ka ce wai kar ya je ya koyi kar ya je ya aikata din shine wato yake cewa hada gharibun jidda yace wannan kaga abin ya zama ya ya mu yana magana nan at-tabari gaskiya magana ce da shi yake ganin a kaman bai sallama ba ya zama ubangiji ya halatta a ji a koyi ilimin sihiri amma kana aikata to in ta ce ka koya ubangiji kuma ya zai ce ka je ka koya aikin da wata ilimin da ba zai amfani ka ba wannan shine iskalin da ake kawo da zai je fita ka koyi ilimin da kai ba zai amfani ka ba sai daga ibnu kathir ke ganin wannan magana ta zama ta ita ma ta bauɗe to amma magana ibnu jira tabari watakila shi ibnu kathir bai lura ba shi a kabari ba yana magana wai in je in ce zan tashi in je wajen wani mai sihiri in koya ba yana mun tarbiyya misali kamar wannan yaron da ya je wurin wannan wurin wannan mai sihiri daga baya cike wajen arrahim ya cike wajen wannan mai bauta din a wannan ba shi ake magana ba kawai ka je makaranta da ake koyi sihiri ce bari koyi sihiri wannan ba shi ba shi imja a kabari ke magana ba shi a kabari yana magana cewa tunda abuwa ya ya sarkafe an rasa gane menene gaskiya menene imani me kafirci sai Allah ya sauko sun dawo mala'iku sun fi shedanu sanin makircin su kansu ba da haka wannan makircin ne Allah ta'ala ya zo ya ce to ku zo ku banka ita a sani idan ta kama za ku wani hawari wani abubuwa na supernatural abubuwa zai bayyana to ya bayyana a hannunku sai su gane cewa su din waɗancan ba haka komai suke ba saboda in za ku zama kun ba da wasu abubuwa na hawari al'ada da ya saba al'ada to mala'iku za su fi iya zuwa da shi fiye da su waɗannan abubuwan kaga wannan magana a kawai tana kan hanya wataƙila shi a ayyukan kafir yana halatto cewa wai kawai mutum ya tashi ya je wurin masiri ne aka kasu masu wajen masiri suka je ba wajen masu mala'iku suka je ko mala'ikun nan ba a taɓa sanin suna zalunci ba hasali ma idan suka zo za su koya maka cewa za su yi to yanzu bari mu gaya maka asali inda imani yake wataƙila sai su ce to yanzu zo ka roƙi Allah sai a ga Allah ya yi mishi bukata bukatan ma da bai tsammani ba daga nan kuma sai ce to kaga shi wasu hididin ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake amma kuma da ƙarshe za ka ga sai ka kai jiki shi za a can ƙarshe Allah ta laƙo laqad alimu lamma yashrahu ma lahu fil akhirati min khalaq ana can ƙarshe ke cewa walau annahum amanu wattaqu lama quwwatun min indillahi khairun law kanu ya'lamu wanda ke nuna cewa mai zihiri ne inda ya kai sihirin sa ƙarshen lamari ba zai farin ciki ba to kaga wata kila wannan shi suke gaya musu cewa to kaga ko da bukata ta biya ko da bukata ta biya to amma dai da ƙarshen al'amari ba za ka farin ciki ba har suke mashi gargadin cewa falata kamar kaka kafirci su kuma waɗannan mutane dan kunnin kashi sai su ji abin da aka koya musu kaga sun samu wani mabadi sun samu wani annazariyat din watakila sun samu wani theory ilimin a gayansa su kuma sai su je su to bari mu zo sai suka fara wato kiraye kirayen ajalin su ba da bayan sun zo sun ga inda an kira su shikenan sai zo su cigaba da taimakon su a haka sai zama har da wannan ilimi an haka sun zama sun alkinta ilimin sun zama suna wato raba tsakanin dan adam da matansa miji da mata kaga wannan shine wato a fasar da akabari yayi ko fasara ce wacce take tana fuska kwarai da gaske fasara ce da idan ka duba zaka haka to ai babu wani ma to laifi da suka yi babu laifi da su waɗannan mala'iku suka yi wani abu ne da yake akwai akwai su wato sarkakiya su ko suka suka bayyana sarkakiyar ƙarin bayanin da za mu yi a nan zan mu kara yin bayani kan waɗannan su hausar maruta su hausar maruta a takaice asalin dalilin sakko wasu duniya ba shi dalilin sihirin nan ba shi sihirin ba shi asalin sakko wasu duniya ba asalin sakko wasu duniya su kamar yadda muka faɗa a san satin baya mala'iku ne suka yi ma 'yan adam kushe ubangiji waje jefa ƙalubalen mala'iku ne suka ce to a kawo hausar maruta harun da marutu suka sauko sai zama da wato ubangiji ya jaraba su ba su jarabawa ba har wannan abin da muka faɗa wata sati ya faru da su to bayan nan kuma sun cigaba zama cikin wato azaba ta duniya wannan azaba nan annabi idris kamar yadda wata riwaya take faɗa sa'ad ibn qais ibn ubad az-zubai ke ruwata daga abdullahi ibn abbas cewa wato zaman annabi idris ne wanda ni ina da dan tantama mai zaman zaman annabi idris ne zaman annabi idris in ya tabbata kamar yadda su malamai ke fada cewa daga annabi adam sai annabi shi sai annabi idris to a lokacin annabi idris wato shirkan bai yawa ba balle sihiri shirkan bai yawa ba akwai kashe-kashe akwai dan sa'a wa ubangiji haka daidai ruwa ya tsaki amma dai shirkan bai yawa ba sai lokacin annabi annabi nuhu kamar da wannan wannan shi ya fi shahara a bakin malamai to kuma a ce a daidai wannan lokacin ne aka saukar da su gaskiya abun dubawa ne sai ruwa ne take cewa akwai ruwa take cewa wato wato zamanin annabi Sulaiman to shi ma wannan ruwayan ta fuskar isnadi akwai akwai akwai rauni wani Yazid ne al-Farisi ke ruwaitowa daga Abdullah dan Abbas shi mun majhul ne to kuma ana ƙara ruwaitowa daga qatada ta hanyar qatada qatada yana ruwaitowa a cikin sanadin sa in zan iya tunawa akwai wani akwai wani mutumi shi ma majhu sai kan shi ma bai inganta ba al'azhar ne ubangiji ya saukar da waɗannan daga waɗannan mala'iku lokacin da ya zama ɗan adam sun fara samun Allah da yawa amma dai ba a daɗi ana yi ba wataƙila ko bayan annabi nuhu ko kafin annabi nuhu ne da kaɗan ta za ta iya yiwa kafin annabi nuhu ai kaga sai da aka fara sai da shi ta tafan tsama sannan aka aiko shi wataƙila bayan annabi idris ɗin da kaɗan ko wani abu makamancin wannan sai da tunda akwai ma magana cewa annabi idris ɗin ma shi ba ma wannan lokacin ya zo ba cewa yana daga cikin annabawan banu isra'ila ne shine ilyas wannan magana ce ta malamai amma dai galibi abin da fi shahara shi annabi idris yana wato gabanin annabi nuhu shine wato yake bayan annabi a shizu shi ko annabi shi shine ke bayan annabi adam to kaga idan aka ce wato su din shirka ya fara fantsama baya bayan wato rayuwar annabi Idris wata ila bayan ya koma ga Allah Allah ta'ala sai ya sako da waɗannan mala'iku saboda jaraba su to da jaraba su sai abubuwan da ya kasance ya kasance tsakanin su da wannan mata kyakkyawa ubangiji kuma kuma cikin wato maye na giya suka rika yi ba ubangiji wani sabo a wata ruwaya ba ana magana cewa hatta wannan shi abin da suke bauta din sun mishi sujada din to kaga wannan ubangiji kuma kaga sai ya zartar da su akan wannan laifin nasu da ya zartar da su sun cika zama a cikin azaba babu abin da yana cewa ubangiji daga baya dage azaban yayi da su sama sun cika gaba da zama to watakila cikar cikar tuban su cikan amsar tuban su da ubangiji zai yi shine lokacin annabi Sulaiman su kuma ya zama annabi Sulaiman bayan ya koma ga Allah abubuwa sun ci kurkure ana dangata mishi kafirci da da sihiri ubangiji sai ya aiko waɗannan aljanu saboda cikan tuban su ko dai kafin ko bayan annabi Sulaiman saboda su cika da mutane hukunci amma dama can ai sun taɓa mutane hukunci a baya kuma sun yi adalci amma yanzu wannan dalilin sako da su abinda sai Allah ya kawo su a wannan ayan shine su rabe tsakanin zare da abawa cewa wannan abin da annabi Sulaiman yake yi ba sihiri ne ba kuma wannan abin da wato waɗanda ba sihiri ke yi suke cewa wato daga ubangiji to ba daga ubangiji bane wato ƙarya ake yi ba ba daidai ne abin da wato ake faɗa ba tunda kamar yadda muka faɗa ai abin ya ci kurkuɗi ne in ma ba za mu na annabi Sulaiman bane to dai a lokacin su dai abin ya ci kurkuɗi ne an rasa gane ne gaskiya al'amari Allah ta'ala kuma saboda watakila saboda ya ci gaba da ya ƙara tsarkake su ya ƙara amsan tubansu shi ke na sai ya je ya ce ku je wurin gari kaza ku je wato ku a matsayin jarabawa a matsayin fitina a matsayin jarabawa da ubangiji ya jarabta waɗancan mutane cewa ku tsaye musu da hutun cewa wannan sihiri daban sannan kuma wato kadarin ubangiji da kuma ikonsa daban kaga wannan shi na'am na'am fitina fitina ana ibtila ne ma'anahu ibtila eh eh cewa mu wato ibtila ne gare mu gare mu baki da ai su ma wannan cikan jarabawa da ubangiji mu shine su jarabawa saboda kasa sasa zuciya su kuma jarabawa su a wurin mutane shine yayin da aka bayyana musu zuba gaskiya eh shine fitina ana eh kamar da zaka ji ubangiji a wurare daban-daban kaga yana ai siffata mu maka mu rayuwar mu a wajen fitina jarabawa ce
hakan za su iya za iya samun shi su ya koya
ya je ta sihirin ba amma shi da abin da faru ai ya ta'allamu da minhu ma ma yufariqu bihi bayna al-mar'i wa zawjihi kaga bai jarrabawa ba shi su ba su jarrabawa ba kadan ne suka ci jarrabawa amma mu wanda aka ba mu labari ba su jarrabawa ba jarrabawa da ubangiji ya musu ba su jarrabawa ba za mu zo mu kara karanta ba ruwaya insha Allah a yanzu saboda haka to wannan shine wato abinda abinda ya faru su labarin waɗannan waɗannan kaga a su ba su koyar da sihiri kafirci ba su kuma ba su yi kafircin ba ayan kwata ta ba a yi magana cewa su yi kafirci ko su yi sihiri su dai kawai sun rarrabe tsakanin zare da abawa suka rarrabe tsakanin musulunci da kafirci aka fahimta kuma suka zama wato a jarabawa a wajen waɗannan mutane da suke sihiri mutanen babila kaga mutanen babila dama sun shahara da wannan da wannan da wannan tsaface-tsafacen nasu sun shahara a ruwayo da yawa suna nuna cewa kuma abinda suke yi shine wato wannan akwai ruwaya ta shahar ibn haushab sai dai ruwaya ce akwai da'ifiya tana ma nuna cewa ga haƙiƙani ga yanda ban kawo mana ita ne bane ba saboda basan katin ya tsawo amma haƙiƙani suna nuna cewa wannan ilimin tauraron da muke magana akan sa to irin abin da suke yi kenan masu ce ba zan yi abu kaza ba sai lokacin kaza sai lokacin kaza irin yadda muka faɗa a baya irin shi suke yi to ko da ma wannan ruwaya ba ta inganta ba amma dai abin da muka sani a labarin babylon da ba wannan irin shi ilimin su kenan abin da suke aikatawa ke saboda haka idan ka ga wasu malamai a nan kaza ga wani lokaci suna cewa sai su fito karar su ce abinda Allah ta'ala ya saukar da wannan mala'iku shine su rabe tsakanin musulunci da kafirci imani da kafirci cewa sihiri yana cikin kafirci ne kaga wannan wasu malamai suna haka Abdullahi dan Abbas a tarwaya yayi haka a wata waya kuma sai kuma kamar Hassan al-Basri kamar su fata da bin da Awji Salusi sai su Allah ya saukar ya saukar da su da sihiri su ko sihiri da suke magana anan shine ya saukar da su da wani abin da yake siddabaru ne amma suna bayyana mutane ya siddabar yake wato bayanin sihiri ne wato ba wai sihiri a matsayin su zo zama kafa ba ba abin da suke nufi kenan ba kamar da muka faɗa a sihir a yaren larabci ibaratu amma khafiya wala kufa sababu su sun dauki ma'anar ne a matsayin wato yaren larabci al-walibi yana rawatar daga abdullahi dan abbas yana ta abla labasa cewa ma unzila ala almalakai da abinda aka saukar ma wannan malaiku guda biyu sai ce at-tafriqu bainal mar'i wa zawjihi shine rarrabewa tsakanin wato namiji da matansa wato abinda yake magana shine suna koya ma suna koya waɗannan mutane mutanen babila yanda in dai suka yi imani to za su bar abin za su gane cewa waɗancan masu abatsafa ba su kan komi in kuma suka yi kunnin kashi to za su iya zuwa da wannan ilimin su je su nemi taimakon aljanu kuma su taimake su kan wannan wannan abun kuma su ga abun ya tabbata ya zama sihiri din to wannan kuma shine abin da ya faru shi Abdullahi Abdullahi da Abbas ke fada saboda can wani waje shi wato Qais ibn Ubad ad-Dubai yake cewa Abdullahi da Abbas yana cewa wannan ce gashi ta dan bace min kuma Qais ibn Ubad ad-Dubai daga Abdullahi da Abbas yake cewa zalika annahuma allama al-khaira Abdullahi da Abbas yake cewa sun sun koya musu alkhairi wa shar suka ce musu ga alkhairi ga sharri ga wal kufr wal iman ga imani ga kafirci fa arrafa sai suka koya musu anna sihira cewa sihiri min al kufri da kafirci kaga wannan fasaran da muka faɗa shine da abinda Abdullahi ta Abbas ya maimaita ana kuma shine abinda sa al-Hasan Basri suke faɗa al-Hasan Basri yake cewa unzila al malakaini bis sihr an saukar ma wato an saukar waɗannan wato malaiku sihiri wato wani su dabaru da za su bayyana cewa bayanin sihiri ne wannan shine abinda Hasan Basri ke magana liyu'allimu an-nas al-bala saboda su ga su koya mutane jarabawa da ubangiji yayi musu allazi arada an yabtali bihi an-nas wanda ubangiji ke sanya jarabta mutane fa akhadha alaihim al-mithaq sai ya rika alƙawari akan su Allah yu'allima ahadan kan su koya ma kowa hatta ya kula sai sun ce musu inna ma nahnu fitatu fala takfur wannan al-hasan al-basri yana maka bayanin cewa sihiri da ubangiji saukar musu ba sihiri ne na kashi da shedanu ba wannan sihiri ne na ai bayani a zarrabe gaskiya da ƙarya wanda shine abinda Al-Hasan Basri ke magana kuma shine abinda zaka ga katar da da amsa sanusi da sauran da yawa daga cikin malamai suke fada cewa wato Allah ta'ala ya sakar waɗannan mala'iku wasu abubuwa wanda suke aboye amma kuma waɗannan mala'iku suka dinga wato yi mutane bayani suka musu bayani har aka fahimci cewa sihiri daban shi kuma wato kafirci daban amma dai wanda kuma ya je kullun kashi aiki da shi wannan abin da aka koya mishi na sihiri din to wani kaga shi ya jawo kansa su malaiku sun fita su ba sun fita ba sa cikin wato wanda za Allah ta'ala zai kama su da wannan zunubi din a wannan shi ne abin da ya faru lokaci ya to masha Allah akwai to to wannan shi ne abin da abin da ya faru ba sani ba ko Allah ya sa bayanin ya fito eh insha Allah bayani ya fito game da shi Haruta da Maruta na dan matsa abu sosai saboda ba san mun kara wani darasi shi ga karatu kawai a mafatsama a inda malam zai kula wani babu sai dai akwai akwai ruwaya da ake samu in kun an aje ga wanda yake da dubu littattafai na masu ilimuka na taurarin da sauransu da kuma littattafai na bokayen nan masu tsubu za a ga wasu abubuwa suna cewa wannan sihiri din daga wajen hautu da barutu aka samu to kuma akwai wata ruwaya da ake da ita makamaciyar wannan daga aisha wata mata ta zo mata to zan karanta a takaice zan faɗi me ya faru sai in cewa babu hujja a wannan shi ma a wannan abinda wasu watakila wani ya tafi zuwa gare shi abinda ya faru abdurrahman ibn abi hatim razi ne ke rawaitowa daga rabi ibn sulaiman almajirin babu shafi'i shi kuma yake rawaitowa daga abdullahi ibn wahab al-misri shi kuma yake rawaitowa daga abdurrahman ibn abi zinat shi kuma yake rawaitowa daga hisham ibn urwa babban malami kasan madina yake rawaitowa daga urwa ibn zubair babban malami tabi'i wato dan daga kusan daya ga Aisha yake wata daga Aisha cewa lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah zan takaice ni masa an karanta lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah lokacin da ya koma ga Allah bai jima ba sai wata mata ta zo Madina daga Jumatu Jandal garin garin su Jumatu Jandal sai ta zo Madina lokacin manzo Allah bai jima da rasuwa ba sai ta ce ita wani abu ne ya same ta take ba take ba Aisha labari ta fa abun ya dame ta wani abu ne ya same ta zaku ga ta je ta tsaya wato a wani gari na babila na iraki kenan ta wuta gita wannan gari in sai ta ga wasu muta- mutane guda biyu an daure su an daure su an hade su an hada kansu da da- da- wata- da kafansu an daure da da kafafuwansu sai ta ce sai suka tambaye ta me yazo da ki sai suka ce ta ce musu ai ina son in koyi sihiri ne sai suka ce mata to ina ma nahnu fi zati fala takfu fala takfuri mu ba mutuna ne karki ne kafin ta kin ga ya kaga ya kama da abinda Hausa da Hausa suka faɗa a wancan aya to sai ta ce ita dai ta- ta ji ta gani za ta koyi wannan sihiri ne kin kin gani sai ta ce ta ji ta gani sai ta ce je ki ki sami wannan tanderu can ki je ki wato fitsari a kansa da ta je sai ta ji tsoro sai ta ƙi fitsarin ta dawo ta ce ta yi sai suka ce mata mai kika gani ta ce bata ga komi ba sai suka ce mata wannan ƙarya kike yi ai ba ki yi wani je ki kawai tun da ya kina tsoro ki je karki sihiri kake kafirta sai ta ce a ta ta gani ta nace sai ta yi sai ta ce to suka ce ta ƙara komawa kashi na biyu ta ƙara komawa kashi na biyu ta je ta kasa ta dawo to da ta dawo sai suka ƙara- haka suka ƙara yin yadda suka yi a farko sai suka ce ƙarya take sai suka ƙara cewa ta- ta koma to to kuma ta uku sai ta sai ta yi ƙarfin hali ta yi fitsarin da ta yi fitsarin kawai tana yin fitsarin sai ta ga wani wani mutum ya fito daga jikinta ah, ah, wa- an kira shi da alfaris ah, muqanni'an wanda wato ya ya yi- ya ya- ya rufe fuskan shi ya rufe ya yi makansa rawani ya rufe fuskansa sai ta gani kawai kawai ya yi sama abinsa wannan mutumin ya fito daga gab- daga wato jikinta da ya fito daga jikinta sai ta zo ta gaya musu ga abin da ya faru da ta gaya musu ga abin da ya faru shi ke sai ta ce to kin yi gaskiya yanzu je ki- kin koyi sihiri kuwa ai kin zama shahararre mai sihiri to sai daga nan matan duk abin da take son ya faru kawai sai ta ga ya faru in wani abu yanzu ta shu- ta shuka kawai sai ta ga abin ya fito da ya har yayi ya dan da yayi to shi ne wani abin yake da ya dame ta ita gashi ba san take ta sihirin ba ta tuba amma kuma wannan abin ya ki barinta to wannan shi ne abin da ya faru wannan isnadin sa isnadi ne ah, jayyid isnadi ne ah, kyakkyawa zuwa ga Aisha Ah, Abdurrahman ibn Abi Zinad saduq ne hadisi sa hasan ne to kuma amma ruwayar sa min athbatin nas fi sha ibn Urwa kamar da ibn Ma'in ke fada don haka wannan hadisi ne jayyid ah, asari ne jayyid to amma anan abin da ya kamata a duba ga masu wato hujja da wannan a matsayin cewa sihiri kaza kaza kaza kaza dan a wasu abu- wasu ma- iskali ne guda kamar biyu ake kawowa ishkali na farko shine wato anan kaga a wannan ma- ma- mutane sun yi magana kusan kusan magana Haruta da Maruta kuma abin da suka koya musu shine sihiri kaga yana cewa Haruta da Maruta ba sihiri ne kenan matsafa ne mu kuma ya kwanci abin da muka gaya cewa ba masu sihiri ne ba kaga wannan eh, shine wato ruwayan haka abu na biyu shine wasu sun yi a wato hujja da wannan asali akan cewa wato mai sihiri zai iya canza dan adam ya zama wani abu misali sai da jikin ɗan adam ya zama tsuntsu ai kaga yanzu kawai ga shi kenan kawai sai ta ga wani abu ya wani wani adam ya fito daga daga sasaninta kuma nan da nan kuma sai ta ga a in ta shuka kawai sai ta ga nan da nan gashi abu shuka ya nan da nan har ya har ya fito ya zama ya banya ya an same shi kaga ai wannan yana wato al-khudra 'ala al-qalb cewa zai iya canza wani abu nan da nan ko kuma ya zama ya gaggauto da wani abun da a al'ada an saba sani ba zai faru ba sai bayan wasu lokuta to wannan shine wato iskalin da da wasu ke kawowa a wannan babi amma amsa anan ta ta fuskoki da dama amma dai zamu dauki kamar ah, amsa- amsa guda uku na farko shine anan cewa wannan mutum ta yi gaskiya wannan mutum na farko dai ita wannan mutum ma ba a san ta ba labari take ba Aisha Aisha ita wannan labari ya tabbata cewa lalle wata mata ta zo wajen Aisha ta ga wannan labarin amma ita wannan mutum wasu ce ba ita ba san ta ba to kaddara ma tunda imani imani ne ya kawo ta yasa wato take san wato araba ta da wannan abu kaddara a haka ita in ta yi gaskiya wa- wa wa ya san shemu wannan mutanen guda biyu gaskiya suka yi idan za a tuna su fayyana dabba suna cewa suna ganin annabi halilu ba har yanzu su fayyana cewa suna ganin annabi halilu annabi halilu da shi ya zo ya ba su wannan wannan sirrin shi ya zo ya ba su ibn tabiya yana cewa kuma ba zai kace wai wai ba su ganin shi ba suna gani amma dai ba shi suke gani ba ajali suke gani to wannan matan cewa da ta yi taga taga Harut da Maruta su ne suka ce su ne Harut da Maruta amma wa yace su Harut da Maruta ne wai na aka ji aka gani babu ƙarya suke yi ba su ne ba A- kawai kai- dama kaga wannan ma in yana nuna wani abu yana ƙara nuna gaskiyar Qur'ani ne cewa wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman sun dinga wanda Yahuda sun dinga biya abin da shedanu ke yi a ga suke ƙarya ma Annabi Sulaiman kuma suke ƙarya ma Harun da Maruta kaga shi shedanu suna yin ƙarya kenan wannan yana nan abin da ke nuna maka shine wato ƙaryan da ake ba harkar ba ma da yawa so so da yawa za ka iya ganin wa- wasu mutane kawai wani ya fito mai kai uku mai kai hudu ce harshen marutan ne to ƙarya yake yi wannan mata ƙarya aka mata sai ka ga wannan shi ma ba zai zama ba zai zama wato dalili ba Allah ta kawai wannan mata ya hada ta da wanda jali ne min da min da jajila daga cikin mato makaryata sannan abu na na na biyu shine wato cewa ta ga wannan wani- wani ya fito daga sasanin jikinta ya- yayi sama wannan ba zai zama wato ya zama imanin ta ba saboda imani wani abu ne da ubangiji ya halice shi a zuciya kuma za a ga tasirinsa a- a a- a aiki imani yana zuciya yana kuma a mag- magana in ta faɗa imani imani ne in a aikace kuma in ta faɗa kuma shi ma imani ne amma ba wani abu ne wanda zai zama halitta ne wanda shi imanin za a iya fuske maka shi ba baya ciki yau da haka wannan wani abu ne da kawai suka nuna mata suka mata su dabaru a suka mata su dabaru amma ba shi ne asalin imanin ta ba cewa da suka yi wannan imanin ki ne wannan ƙarya suke yi ko dai zama ƙarya suke mata ko kuma ya zama da suna nuna gaya mata cewa to wannan shedan da ke gani yayi sama to daga baya shi zai zo ya dinga dan farwa da ke har sai ya raba ki da imanin ki wanda zama kinaya ne an ba ya ulu ilaihi amruha cewa ga abinda zai zai zama ya wato wannan shi zai zama karshen al'amuran ta wannan wato wanda abinda ta gani ya ko yayi sama to ba zai bata ba sai ya raba ta da imanin ta amma ba ana magana wannan shine imanin da ke cikin zuciyarta ba wannan ba zai yi ba ba haka ne ba na'am
da shi ne ma za sa ta zo kuma wani yau kaga kaga alhamdulillah kaga da shi ne da shi da imanin nata ne ya sama tar- aka raba ta da imanin to ada ta zama wata shahararriyar fitanniya amma imanin ne ya kawo ta wajen wajen manzon Allah ba ta same shi ba ta ta je wajen Aisha saboda a kawo ta mafita kaga yana wata imanin ta na tare da ita kenan wannan shi ma ah, wato ra'ayi ne mai kyau kwarai da gaske sannan kuma cewa da aka yi ah, da abin da ta shuka nan da za- zai zo ya bayyana wannan kawai su dabarin shaidani ne wannan kuma har yanzu amin ka fara ce shi shaidani suna haka har nawa nawa ne da wani zai zo baka labarin cewa kawai ganye aka- ya dauko kawai da ya dauko ganye ya sa a dubi sai ya zama kudi har nawa nawa ne hallaju kawai ya ce me kuke so suka ce alawa kawai suna zaune suka ga ga alawa a gaban su ai shaidani muke wannan saboda kawai ya sun danne mata ido sun danne mata ido sun mata wani rufa ido sun mata wani abu irin wannan amma da hakika ne ba shi ne ba abin da take gani kawai tana ganin wani abu ne garara garara amma dai ba shi ne asalin hakika ne abin da ya faru ba duk wanda ya faɗa haka a bai daidai ba kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa shaidanu ana musu ƙarya har lokacin bayan maza Allah an rika jin sansanin ire-iren wanda labarai na hausa da maruta wasu su ce kaza wasu su ce kaza hatta shi wannan ah, wannan al-muqtar al-kazzab ad-dajjal wannan makarici wanda yazo da awan annabta bayan manzo Allah wanda da ta ya fito da da da sabga na kare ahlul baiti cewa zai kare jinin Husaini daga baya kuma sai zai zama fitinan ne ya ce shi ma Jibril na zuwa masa to shi ma ya taɓa tambaye shi ma ya ce wai wa har yanzu akwai hantar maruta ne suka ce a'a yanzu dai ba an daina ganin su kaga wato ana yawan ganin su kenan wata ila ma shi ya taɓa ganin su a cikin tunda shi ma shedanin ne ya yi kato shedani shedani aljani a malaika ne suka kama wanda ke ba shedani ba shi makarici ne shedani kaga shi ba zai ga kuma kowa ba sai harutu da baruta a sai shedani ba wai harutu da baruta ba saboda haka cewa wato da- wato mai sihiri zai iya canza wani mahaluki dan adam ya zama wani tsuntsu nan magana ce wacce take gaskiya mai rauni kamar yadda muka faɗa Eh, sai ta khayili amma magana mai ce saboda in ka ce ka faɗa ka to sai ya canza suran halittar baki daya dan adam ya ci abu da fafe shi waka ce ya kuma cikin tsaba dan adam zuciyar shiga ta nan wani abu ne mai kama da a tuffa ita kuma shi wajen tsukuciya ko wani abu ga yanayin jikin shi da yake in ka taka shi ma ya mutu ya abu ya zama haka bai zama haka ba shi sa ubangiji yayin da ke ba da labarin annabi musa cewa sun jefa abin ya zama ya zama ya zama wato maciji sai ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a wato yukhayyal takhyil ne idan kaga wani ya ya ce ya riki ya zama ya zama tsuka ya zama giwa to rufa'i da aka yi ko dai rufa'i ne ko kuma da gaske ne amma aljani ne a wurin ba shi wannan mutum ba wannan shi ne abinda abinda malamai ke faɗa a gurguje abinda za mu faɗa shi ne wato shi ita wannan babilan da gaskiya an haramta yin sallah a wajen tsinaniyan gari ne ƙasa ce ta- yana wato babila wasu malamai suna cewa wai babila ce ta ta wato a dumbawun da wanda yake rai rai yana bahara ne yanzu yana can wajen Arra- a- nan ne ake cewa arrazi nan wajen iran amma abin da ya fi inganci shine ba ba- ba- ba babila ce ta ta wannan wajen ba wannan babila ta iraki dan su ne suka shahara da wannan a, sihiri din a, kamar yadda da yawa daga cikin malamai ruwa daga abdullahi dan abbas suna da cewa wannan sihiri din na iraki na iraki na iraki kuma babila su ne aka san cewa suna yin waɗannan sihiri ɗin sadaka ana ana maganar babin na iraki ruwaya ce ake da shi Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi ke rawaito daga Ali ibn Husayn al-Razi yake rawaito daga Ahmad ibn Salih al-Misri daga Abdullah ibn Wahab al-Misri daga Ibn Lahiya al-Misri da Yahya ibn Azhar al-Misri wannan isnadin mutanen Masar ne duka daga Ammar ibn Sa'id al-Muradi al-Ghifari yake cewa anna Ali ibn Abi Talib qala Ali ibn Abi Talib ya ce inna habibi masoyina sallallahu alaihi wasallam nahani an usalli bi babila ya hana ni in yi sallah a babila fa innaha mal'una saboda ita babila tsinaniyar gari kasa ce haka ya faɗa wannan rijaluhu fiqat wato rijalin abatattu ne amma munqati ne akwai inkibai akwai wato datsewa a isnadin shi Ammar ibn Sa'ad al-Muradi bai ji daga Ali ibn Abi Talib ba bai saurare shi ba tsakanin shi ya rasu 148 bayan hijira shi wannan mutumi shi ko Ali ibn Abi Talib ya rasu shekara 40 bayan hijira tsakaninsu akwai 100 da wani abu tsakaninsu ko da misali kaddara ka ce ya shekara 70 ko 80 ya rasu to tsakaninsu akwai shekara wani 30 ko 20 dan galibi shekarun ka kaddara ya ce kaddara ma ya ce shekara 100 tsakanin shi da rasu ayyuka misali kawai shekara 8 in ka in ka kaddara kaga a ce gurin shekara shekaru irin wannan barkatai ba zai a ce ya ga alibi abi ba kuma da yawa daga cikin malamai su alhafi muqlatai da wasu sun ce ma ruwayansa daga alibi abi mursala ce dama malamai da yawa sun ce tsakaninsa da alibi abi bai riske shi ba saboda haka wannan ruwaya ce da'ifiya bata inganta ba zuwa ga manzon Allah ba dan haka babila babu wani tsakani ba san waye ga mishi ba saboda haka babila har yanzu Allah mutum Allah mutum ya kai shi wajen kane ce wai shi bai sallah ba idan ya sallata ba wata maduniya ce ba to ai kasa ce da ubangiji ya riga yanzu Allah ya tsarkake ta saboda haka idan mutum ya je wajen wataƙila dai zama a wajen sun tana da murin tarihi wataƙila zama a wajen ba za a ce mutum ya zauna ba dan wani lokaci aljanu suna bin irin wani tarihi ba su raba irin ba su ba za a rasa aljanu suna dan suna zama haiza irin wannan wajejen ba kace su su zama sun sun batar da shi oke babila babila din ko to an dai ambace shi ba sani ba a irakin din a yanzu ma wani har yanzu yana nan a wajen gari ko kuwa ya zama wato an kaurace masa saboda haka dai wannan ruwaya bata inganta ba in mutum ya yi sallah sallah sananan ta yi babu wani wato laifi akan wannan wannan shine karshen abin da za mu faɗa gami da wannan isa na haruta da maruta sai dai ɗauraya kawai sihiri daga shaidan ne wannan haka yake sihiri daga shaidan ne wani mala'ika bai taɓa koya ma wani sihiri ba sadaka duk wani wanda ke tsubbe ce shi mala'iku ke masa wannan aikin duk ƙarya ke yi sihiri ba shaidanu ke masa saboda Allah ta'ala na cewa walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira da haka su ne suke yin wannan aiki din sannan kuma wato koyar da sihiri wanda ake neman taimakon aljanu da da shedanu da shi to wannan shi ma kafirci ne saboda Allah ta'ala ya ce yu'allimu da nasa sihira kaga su wato ana neman taimakon su su suke koyarwa kuma da kuma ana neman taimakon su sannan kuma abinda aka saka ma Haruta da Maruta shine wato a rarrabe tsakanin kafirci da musulunci kafirci da imani su ba sihiri ne da wanda yake ana neman taimakon kafir shedanu ba su marshi mala'ika da ya ba aljanin karfi idan zai je neman taimakon gajiyayye kaga ba zai yi ba wannan ba shine abin da aka saukar musu ba sannan kuma wato yin aikin sihiri din shi ma wannan ayoyi ne suna nuna mana cewa shi ma kafirci ne saboda sai gashi na cewa inna ma nahnu fisratu fala takfur ay fala ta'malu sihira karka aikata sihirin nan za ka duk wanda ke aikata sihiri yake zuwa ya wani surkullan ya kira wani ajalin ajalin ya zo to abin da yake yi suna sa kafirci abin da yake yi suna sa kafirci saboda yana neman taimakon wani Allah ta'ala yana neman taimakon kafiri saboda haka duk wanda ya aikata sihiri ya je jaraba ce shi ba bari in jaraba in gani to yana jaraba kafirci ne yana sai da imaninsa ne bai sani ba sannan kuma duk wanda ya sihiri wannan aya yana nuna tana nuna mana cewa bai da rabu a lahira wanda bai da rabu a lahira kuma yanzu ba musulmi ba malahu fil akhirati min khalaq Allah ta'ala ya ce bai da rabu a lahira sannan kuma abu na karshe ayan ayan tana ƙara nuna mana sihiri har waje guda shida walau amanu wattaqu walau amanu wattaqu walau amanu wattaqu la matubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun kace da sun imani kaga wasu imani ba kenan dan wanda ya sihiri to bai imani ba da waɗannan ayoyi ne malamai suke cewa a duk wanda ke yin sihiri to ba musulmi ne ba duk wani wanda ke yin sihiri yake neman taimakon aljani aljani ke biya mushi bukata shi kuma yake ma aljanin wasu yabo ko surkulle ko yanke yanke to wannan mutumi ya riga ya fita musulunci da wannan abubuwan da yake yi Allah ta'ala ya tsare mu da sihiri Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan makan tauhidi Allah ta'ala ya sa zuciyar mu ya rataya akan tawakkali gare shi wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh